بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهديه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد إن المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a kamar da muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka da kofar gidan mai martaba sarkin damba yau 25 ko ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1000 da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zama daidai da sha hudu ko shi kuma sha hudu ga watan uku 2026 a miladiya da idan allah mu da kuki zarki da mu ci gaba da wannan karatu a cikin wannan sura mai albarka ita ce suratul taha muna nan akan kissan babanmu adamu alaihi salatu wassalam allah maɗaukakin sarki ya sanya shi aljanna ya kuma bijirar masa dukkan ni'imomin cikin aljanna da kayan ice da kayan marmari an ce ya ce amma ban da bishiya guda ɗaya kuma an ce masa idan ya zauna a cikin aljanna ƙarshen rufin asiri kenan an ɗauke masa ɗaular abubuwa guda hudu babu yunwa babu tsare ce babu kishirwa babu fita hantsi cikin wahala hakan nan zai zauna to amma sai aka rashin sa'a shaidan sai zo ya masa wasu wasi ya nuna masa cewa wannan bishiyar da aka hana shi ti a nan sirrin al'amarin yake dan da zaran ya ci zai sami mulki mai wanzuwa sannan kuma zai wanzu don haka sai ya ci sai aka samu matsala allah madafuki zirke ce abin da annabi adam ya yi ya saba don haka ya shiga halin wahala don haka za a fito da shi aljanna ba zai ci gaba da zama yana moran waɗannan abubuwa guda hudu wato gidan da aka bashi ba a nan annabi adam a.s.w. sai ya doki allah maɗaukakin sarki ya ce masa yana so ya tuba a gaya masa kalmomin da in yayi zai tuwo kuma Allah zai karbi tuwa don haka sai Allah madaukakin sarki ya lakkana masa kalmomi shine rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wannan shine Allah ya koya masa dan ya fada fatalaka adamu min rabbihi kalimatin annabi adamu ya karbo su kalmomi daga gurin ubangijinsa sune wa'annan rabbana zalamna anfusana wai lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin sai annabi adam ko sai ya fada da ya fada to shikenan sai aka ce wannan shafi an riga an wuce shi illa iyaka matsalar da ta faru na kuskuren da ya faru to kuskure dole sai an yi hukunci a kansa a turawa suka ce wai no crime should be left unpunished duk inda ka samu kuskure to kuskure zai iya kawo matsala sai dai kuma a ja layi a kanta a tunkari wato kenan gaba mai zai biyo baya ta haka sai allah maɗaukakin sarki yake cewa sun ma menene sun mai taba horon sannan sai ubangijinsa sai ya zaɓe shi sai ya zaɓe shi mun yi magana akan cewa annabawa ma'asumai ne ko ba ma'asumai ba ne abinda aka karanta mana shi ne cewa kanana kananan laifi saboda allah shi ne yake da kamala za a iya samu a gurinsu don haka almasum ma a sama kullahu kun ga gashi wannan kuskure ne annabi adam ya yi mun ga mun ba da misali jiya da annabi musa da ya mari dan kifɗin nan kaga kuskure ne ya kashe shi sannan mun ba da misali a jiya har yanzu da lokacin da aka yi yakin badar aka karbi fansan mutanen nan aka ce su zo su farci kansu alhali kuma wannan shine khilafal aula Allah madaukaki sarki ce ma kanin labiyin an yakuna lahu athara hatta yaskina fil ardi zargi kuma ya biyo ba turiduna ardad dunya wallahu yuridul akhirah to amma ai shafe wannan an gama sannan da uhud ya zo har yanzu wato kin auke wannan kuma kuskure ne wanda kina sahabbai yunusa dan matta Allah wadda sarki ya sanya shi a gari cewa kar ya bar gurin har sai an ce masa aka ce masa kuma azaba za ta zo kuma lokacin ta yi azabar ba ta zo ba ubangiji Allah ya rike ta saboda wani dalili ya zuciya ya fita to zuciya da ya fitar nan ba umarnin Allah madaukakin sarki ba ne da haka laifi ne a gare shi tsakaninsa shi da ubangijinsa sai ga shi ya taho kifi ya zo ya haɗe shi sai ga shi yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina ibrahim alaihi salatu wassalam an tambaye shi wannan matar me dangantaka da ita yace yar uwata ce maimakon yace matata ce to ma sai aka kirga shi daga cikin laifuffukansa irin laifi irin nasu ba irin namu ba yawwa sannan shi ibrahim alaihi salatu wassalam duk an tambaye shi an tafa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim sai ce a'a bal fa'alahu kabirun hadha fasaluhum in kanu yanbiquna da dai sauran irin waɗannan abubuwan irin wanda yake dole a matsayin su na mutane sai sun yi abin da zai nuna su mutane ne 100% wannan sai Allah alkamalu lillahi wa hadahu ko to idan za a iya samun irin wannan dan kanana kanana a gurin annabawa da manzanni to wannan ba annabi ba ba manzo ba zai iya zama masu to ka gani saboda haka amma Allah ba da kukin sarki suna sun in sun yi take ake ganar da su kuskuren take ake ba su gyara take suke karɓar gyara take kuma ake wucewa wannan layi don haka nan ma annabi adam da suka ce wannan bishiya kayan jikinsu ya fufuce ya fufuce a jikinsu sai suka tuba wa Allah Allah ya ce su majta ba ku rabbu sannan sai ubangijinsa sai ya zaɓe shi ishta ba sai zaɓe shi kaga kenan wannan ya faru kafin a zaɓe shi sannan sai ubangijinsa sai ya zaɓe shi amma me yasa ba a ce sun mashta bahullahu ba sannan sai Allah ya zaɓe shi sai aka ce a a sai ubangijinsa ya zaɓe shi sun mashta bahu rabbu saboda matsala ce ta tarbiyya da aka shi sa aka kawo sunan rabbu Allah maɗaukacin sarki yanzu ya koya masa ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake yanzu sai ba a kawo maganar uluhiyya a gurin ba aka ce sun mashta bahu rabbu ubangijin da yake koya masa ladabi da yanayin rayuwa da duniya da ta lahira gaba daya shi ne sai ya zaɓe shi fata ba alai sai ya karbi tubansa da ya ce da shi da matarsa ramana zalam na an kusa nadin nan to sai allah ya ce to shi na gafarta amma me yasa ba a ce fata ba alaihi ma ba ai su biyun su kai laifi ko yawwa saboda karban tubansa shine kuma alamar karban tubanta don haka sai aka yi amfani da mai rinjaye a kan wato kenan wanda aka rinjaya ko kace lillahi mafi samawati wa mafi al'ard me yasa ma kuma lilgairul aikil me yasa baka ce man fi samawati ba saboda yanzu a wannan mahallin ana la'akari da yawa ne to mutane yawansu bai kai na dabbobi da kwari da tsuntsaye da abin da tururuwa da mai a cikin kasa ba su mutane su ne masu hankali to saboda sai aka amfani tun da majority ake karkata a cikin wannan ayan sai aka ce ma fi samawati amma lokacin da ake magana hankali sai a ce layi man fi samawati yanzu kuma an rajjaha mai hankali akan wato abin kowanne akwai mahallinsa kuma akwai wato kenan inda yake zama a gudu saboda haka ne Allah ce samajta ba ku rabbuhu fata ba alaihi wahada kuma sai nuna masa ga yadda abin yake da shi yadda shi wato kenan to mu je malam قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدي فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقى
kawala sai Allah madaukakin sarki ya ce to shikenan magana ta mutu an gama amma fa kusan kun yi laifi ko to dole za ku haƙura da wannan kuma ihbita ku ku biyun ku sauka kawai ai ma'ana ku sauka daga cikin aljanna jami'an gaba ɗaya to yanzu nan ya ce ihbita annabi adamu da matarsa an gama da su da ya ce jami'an kuma gaba ɗayan ku to yanzu har da shaidan din ma shaidan din ma ɗauke kai musu mugunta su fita aljanna to wallahi kai ma za ka fita saboda da kai da su din duka gaba ɗayan wato kenan ku fita da haka aka koro annabi adam alaihi salatu wasalam daga aljanna haka ma matarsa haka ma shi ma shaidan din kun gani yau shi yasa hausawa suke cewa in za ka gina ramin mugunta to ka gina shi gajere yana iya yiwa kai ma ka fada a ciki kai ma yana iya yiwa ka fada a ciki sannan kuma suka sake cewa wai yaron da ya hana uwarsa bacci da daddare shi ma ba zai ba shi ma ba zai ba saboda ka duk abu inda za ka kawo hasada a cikinsa wani ya rasa wani abu alkhairi kai ma kuma ba lalle ne ka amfana da wannan abu ba ai ba shi da wani riba ba shi da riba yau duk abin da za ka yi hasada a wani ya rasa kai kuma wannan abin ba amfanan ka zai yi ba fa me ribar ka ciki babu riba don an kwari annabi adam a cikin aljanna shi mai amfani da shi kaddara a ce shi ba a kore shi aljanna ba amma dai an kore annabi adam a cikin aljanna shi me ya karu personal wannan zai sa kara masa da daraja a cikin aljanna to da kan duk abin da mutum zai yi akwai bukatar yi nazari ya gani shi me ce ce fa'idarsa a kai in babu wani fa'ida babu wani amfani babu amfani kuma ko da zaka zo da fa'idar in zaka cutar da wani to bata da wani amfani ita ma fa'idar domin akwai abin da ake kira wato kenan sakamako zai biyo baya ko bai zo yau ba bai zo gobe ba ka tsammace shi ji ko gata to saboda haka Allah madaukakin sarki sai fitar da shi ta haka ya ce su fito ba abu kuma li ba'adin adu sashen ku da sashe su zama abokan gawa sashen shaidan suna gaba da sashen annabi adam sashen annabi adam suna gaba da sashen shaidan don haka Allah madaukakin sarki ya fitar musu a fili a shi adamu ya tabbatar masa da matarsa idan kun fita da ku da shi a gaba ne a tsakani kuma wannan gabar za ta nan har abada har abada babu lokacin da za a ce yau shaidan ya daina zama dalilin da zai batar da dan adam tun da ya fito a cikin aljanna rantsuwa ya yi ce wallahi sai ya batar da mutane kuma ya faɗa wa Allah ƙwallo-ƙwallo zan zo musu ta gaba zan zo musu ta baya zan zo ta hannun dama zan zo musu ta hannun hagu da yawansu ba za ka sami suna masu maka shifra ba yan kaɗan ne za su abin nan allah maka yi ta ato bismillah ka je ka yi ka je ka yi ai su ɗin na ja kunnan su ai ya ja kunnan annabi adam ko bai faɗa ba na ja kunnan su da shi da 'ya'yan nasa na ja kunnan su saboda haka wanda suka yadda da jan kunnan da na musu suka tsaya a kai su ba za ka samu nasara a kansu ba wanda kuma da na ja musu kunne ba su ɗauki jan kunne ba suka ce za su je su yi abin da suka ga dama za su yi komai ba a komai to su din za ka iya samun su to saboda haka Allah maɗaukakin sarki ce su fito a haka akan haka suka fito sannan sai Allah ce fa in ma atiyan na kumi ni hudar duk lokacin da wato kenan shirya ta zo muku daga gare ni ji Allah maɗaukakin sarki wato kenan ƴaƴan adam dama sun dauki alkawari za su bauta wa Allah ko Allah ji kamar Ali na mun gece kari ko adi ga Allah za ka yi azumi da sallah saboda dama kafin ka zo duniyar da mun dauki wannan alkawarin ko wai za ka aka zarabu ka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum asharahum ala anfusihim ala su rabbikum qalu bala mun riga mun dauki wannan alkawarin to duk da haka Allah ya ce wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina akan wannan sai ce zai rika aikowa manzanni ɗaya bayan ɗaya gobe ma za a aiko wani gata ma za a aiko wani in mutane sun shiga cikin dilema sun bata sun mance sun yi nesa da addini sau da shaidan kullum so yake su nesa da addini sai a sake aikowa wani wato kenan annabi daban sai a sake aikowa wani annabi daban sai a sake aikowa wani manzo hakan na to duk lokacin da haka ta faru sai aka ce yau ga manzo ya zo faman tabi'a hudaya ko ko faman ittaba hudaya duk wanda ya bi shari'a ta faman ittaba hudaya duk wanda ya bi shari'a ta na aiko manzo sai ya yadda da manzan da littafi sai ya yadda wato ke da littafin ko wala ya dilli wannan mutum ba zai taɓa bata ba ba zai taɓa bata ba wala ya shiga ba zai shiga cikin kuma mummunan hali na kunci na rayuwa ba Allah ba da kujin sarki zai kaffafa masa kaga kenan yanzu a nan man ɗin nan wato kenan na wanda ya ɗauka ne bata shafi wanda bai ɗauka ba wanda ya karbi shirya to shi ne ake magana wato kenan da shi a nan yanzu wanda bai karba ba fa kaga shi bata shafi fa man ittaba huda duk wanda a cikin ku ya bi shari'a ta shari'ar ita ce littafi da za a aiko da ko manzon da aka aiko littafin da shi saboda kullum alhairi yan uwa musulmi yana tare da annabawa da manzanni da masu bin su akan tsarin da su annabawa da manzanni suka tsara kullum kaucewa yana cikin sake wani tsarin tsarin da aka ce haka annabi ya koyar ko haka yake ko haka ya ce a yi har abada shirya tana kan wannan abin da yake wani abu daban kuma wani abu daban kuma kuskure a cikinta za a fi samu ba a cikin wannan ba to sa ka kice wanda ya bi wanda ya bi wala ya dullu ba zai bata ba wanda ya ki bi fa ya da wani abu daban kaga mafhumul mukhalafa shine zai iya samun matsala sannan yace wala ya shaqa ba zai zama wato kenan shaki ba mene ne ma'anar shaki a shaki fa amma lazina shuku fa fin nari lawan fiha zafirun wa shahiqun shine wato kenan mutumin da wato kenan ya shiga cikin kakani kai ta hanyar wato kenan abin da yin baya cin riba a kansa kuma kullum a cikin wahala yake to saboda haka Allah ya lamince cewa wanda ya bi annabawa na farko ba zai bata ba na biyu ba zai shiga halin kakani kayo ko a duniya me yasa haka to amma muna gani ayyukan mai suna shan wahala haka ne ko ba ka ba sai malamai suka ce abin da ake nufi anan wallahu ta'ala a alam shine duk wanda yake ya bi shiriyar annabawa Allah zai sa masa ɗayan biyu a cikin zuciyarsa na farko zai yadda cewa yana da ubangiji da zai taimaka masa akan wannan akwai lokacin da zaka shiga halin kakani kayan da baka da wani sababin da zaka kama ko ta ina to wanda baya tare da Allah to shi ya zama lost ya ya bace amma wanda yake tare da Allah Allah madaukaki sarki zai iya tallafa masa a daidai lokacin da yake gurin da babu sababi wanda kuma ya shafa ruwa mun gani na biyu Allah madaukakin sarki zai sanya masa wato kenan wani natsuwa wata natsuwa a cikin zuciyarsa cewa Allah yana ganinsa kuma Allah ba zai walakanta shi ba don haka ɗayan biyu ne ko dai Allah ba da sarki ya yi haka don ya jarraba shi sai ya ji cewa wannan jarraba ce daga gurin Allah don haka ba za ta ɗaga masa hankali kamar wanda shi ba shi da wato kenan wanda ya dogara da shi ba jarrabawa ce daga gurin Allah ba da sarki ko kuma a'a Allah zai kawo masa ɗauki ya fitar da shi a cikin wannan yanayi sai suke ba da misali kai ne kake da naira ka dubu daya ita ke nan ga rikicin gida ka tafo kana da tsari da in ka je za ku yi da madan a tsari yadda za a yi dai a warware sai kuma ta fadi eh ka nemi ta karasa ko baka da komai akwai da ko babu saboda ai baka da wani hanya ko amma idan kana da ga atm ɗinka akwai 700 a ciki 1000 ta fadi akwai damuwa amma fa dubunka da dubun wancan da ta fadi kai ma dubun ne ta fadi a wurinka wancan da bai da komai bai da shi a banki bai da mai gidan da zai je tafiye shi bai da gurin da zai bashi da sai dubun da ta fadi masa kai ma ita ce ta fadi maka amma me yasa wannan zai shiga damuwa kai ba za ka shiga damuwa ba saboda kai kana da wata madogara haka ne yau to saboda kai yanzu irin wahalar da za ta zo ta rayuwar duniya ta rayuwar duniya idan ya zama na kan cewa idan ya zama na kan cewa kai kana da ubangijin da kake gani tabbas yana kallon ka kuma zai fitar da kai a cikin wannan ko kuma zai baka lada a dalilin wannan damar ba za ta yawa ba don haka ba za ka daga hankalinka ba kyakkyawar misali don sake barawa a nan shi ne talaucin da muke fama da shi arewacin Najeriya in ka ɗauke shi ka kaka ba wa 'yan kudu yanzu Najeriya za ta wargaje Najeriya za ta wargaje amma me yasa saboda muna da hakuri saboda muna da wannan mun yadda cewa talaucin jarabawa ce daga gurin ubangiji kuma da yawa daga cikin mu sun yadda su zauna akan talaucin akan su je su ci haram akan su je su ci haram sun yadda su zauna a cikin wannan saboda sun yadda cewa ubangiji Allah yana tare da su a cikin dukkan wato kenan lamura don haka shi yasa zaka ga sauƙin rayuwa ta fi a gurin mu akan wato kenan gurin su haka kuma yake duk inda arna suke da musulmi haka zamu rayuwar tana da bambanci abinda zai sa musulmi ya shiga damuwa rabinsa zai iya ninka wannan damuwar a wanda ba musulmi ba dole haka Allah ya dauki zai ki cewa wanda biya hudaya fa manitta ba hudaya wala ya dillugo wala ya shiga ba zai taɓuke ya bar kan hanyar Allah ba sannan ko ba zai shiga cikin watakilan shiƙiyanci na rashin albarka ko na watakilan wahala wadda ba ta da ma'ana ba to mu je wa man arada wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'min Allah madaukakin sarki ce wa man arada an zikri wanda ya kau da kai gaban wato kenan ambatona zikiri mun riga mun sha ba da ma'anarsa zikiri na Allah madaukakin sarki wani ambaton Allah wanda ba shi ba zikiri baya ambaton Allah ko kuma zikiri yana nufin alqur'ani wanda yawa daga cikin malaman tafsiri akan wannan aya sun fi ganin zikirin qur'ani yake ne haka wanda duk ya kau da kai gaban zikiri na shine wato kenan alqur'ani na tunda da shi ne ake mana gargadi ake mana abin nan to fa ina lahu ma ishtan danka yana da wato rayuwa wadda take mai kunci in an ce dank shine wato kenan rayuwa da wato kenan problem din ta yayi yawa da yawa rikicin ta yayi yawa tashin hankali yayi yawa rashin kwanciyar hankali yayi yawa baka gama wannan matsala ba waccan ta zo baka gama wannan ba waccan ta zo ta kowace tana ce sun wata in wata ta zo ta kana wayo wayo sai wata wadda ta fita sai ta zo ta sai ka gashi wannan din mata ba wayo bane ga yanzu wayo din da sauransu wannan irin rayuwa ita ce yake kiranta ma'isha sandanka to irada an zikirin lahi shine wato kidan kau da kai wanda ya kau da kai ga barin wato alqur'ani ba wai lalle a ce ga alqur'ani bai ya ganin sa ba a'a ba wai lallai baya sauraron alkur'ani in ana karantawa ba a'a ba lallai wai baya fahimta ba a'a ya kau da kai gabarin aiki da shi ya kau da kai daidai yake da wato kenan bai gani ba ko yau sau da za ka ga ana abubuwa idan hankalinka baya gurin kwata-kwata yana faruwa wani lokaci idan kama yana ganin abu amma baka san ma me ake ba saboda kwakwalwar ba a nan take ba to kaɗan kau da kai gabarin wannan abu kenan ko to haka idan mutum ya zama gashi ana harkar alkur'ani amma shi bata shalle shi ba abun gabansa kawai ya saka duk abu na alkur'anin ba ruwansa harkar gabansa yake yi wannan ana kiransa al'irad an zikirin lahi kada kai ba ba sai ya ce ni ban yadda da alkur'ani ba ba sai ya ce karya ake yi ba ba sai ya yi abin nan ba a'a amma dai duk abin na alkur'ani ne ba da me shi ba ba ruwansa to wannan man arada an zikiri fa ina lahu ma'ishtan nan ka to shine zai sadu da rayuwa da take da kunci zai Allah zai hada shi da wato kenan matsaloli masu yawan gaske da za a bashi miliyan 100 sai a sa masa problem na miliyan 110 shi kuma wanda ya bi Allah madaukakin sarki sai aka bashi 500 sai a sa masa problem na 450 wanda ya kwanci hankali a cikin su ba zai fi kwanciyar hankali saboda wani lokaci wato kenan samun natsuwa a cikin zuciya yake me yasa aka fi samun daure shake kai da kashe kai a cikin kasashen turai na ga wani shago a kasan turai an tsara shi akan wani a cikin wani wani plaza saman bene babban ofis ne wanda duda ma ta dame shi ya yi shawaran zai kashe kansa to sun tanada masa hanyar da zai kashe kansa a cikin kwanciyar hankali zai je ya biya wallahi biya zai yi a guri ne suka yi rentin suna biyan lantarki suna biyan ma'aikata sai ka zo ka kai salamu alaikum irin tasu kenan ina son in kashe kaina ne sace to da me kake so kashe kanka ina son kashe kaina amma a kwanciyar hankali da me kake so ga reza wanda ka dauka ka yanka na ɗinka ga wuka wanda za ka dauka ka yanka ga abin da za ka cika a cikin cikinka ga igiyar da za ka shaƙe kanka ga bindiga da alburusai da za ka harbe kanka ga duk kayayyakin kala-kala ga guba wadda za ka sha to da ka sai ta zaɓi wanda kake so sai a faɗa maka farashinsa wannan gashi farashinsa ka abin da zai baka mamaki zai baka dariya kuma wallahi za ka ɗauka ka biya a baka takarda ka rubuta ka sa hannu yan to gawar ka awa za a kai ka faɗa ka biya tura ka su baka ka zauna ka karkanka sannan sai a dauke ka sai ka auna mutanen naka shi kenan so sun gama aikin su da ba za su kuma su biya kuɗin haya ko su biya ma'aikatansu kuma su samu riba da ba a zuwa za su yi to kaga eh ba a kasar arna ba aka ce ba a kasar musulmi ba a kasar ba a haka a kasar musulmi amma dai ana nuna cewa wato kenan ma'ishatan dangan rayuwa ta kunshi eh mu yanzu abin da muke kallo gine-ginen su da motoci da sauran abubuwa na cigaban duniya ko da suke dudan su samu kwanciyar hankali ne amma ba lalle ne samu kwanciyar hankalin wato kenan abin nan ba da haka Allah ce fa ina lahu ma ishtan danka yana da rayuwa ta kunci wanda za ta rika sa masa hankalin sa rika tashi hankalin sa rika tashi kullum babu wanda fi kowa kudi a duniya nan kamar yahudawa babu wanda fi su kuma tashi hankali duk abin da suke yi na sinanu daɗin rayuwar duniya ne babu kuma ita duk yadda suka ɗaga sama sai su ga abin da suka girgiro din za a yi amfani da shi a kansu da sauransu to saboda haka ɗan ƙwana musulmi bin Allah ya fi kwanciyar hankali bin manzan Allah sallallahu ya fi sa nutsuwa wato kenan a rayuwa ko wani malami ana ce masa ibn Hassan idan ya kwana akan matsaloli na addini ya bincika sai da bukari ya bincika musulun ya bincika fatawa ya bincika kaza ya bincika wannan ya bincika wannan kwana zai bai bacci ba ran da ya samu an san abin da yake nema a shari'ance farin ciki sai kama shi sai ce aina abna'ul muluki min hazihi lazza ƴaƴan manyan mutane ina za su samu irin wannan daɗi da nutsuwa da muke abin da nutsuwa da muke da ita ba su samu ba na gani da idona a zaria lokacin muna karatu a zaria malami da sassafe zai fito da an yi sallar asuwa in ya zo ya zauna na rantsa da allah sai dai bukata insaniya ta shigar da shi gida ko ta shigar da shi masallaci bukata diniya bukata diniya ta shigar da shi masallaci in azhar ta yi bukata insaniya abinci ko kewayawa ta shigar da shi haka yake yana karantar da ɗalibai har mangarba in a cikin ɗaliban nan wani ya ɗauki wani abu ya bashi inda za ka shekara kana zuwa baka bashi kwandala ba wallahi farin ciki yake kuma a damu ɗin bai damu da komai ba shi wannan abin shi yake jin daɗi yake ɗebe masa kewa baya komi bai damu da wani bashi da mansa salari bashi da pension ba gratuity ba menene kuma haka za su kare rayuwarsu amma waɗanda suke karantarwa su kuma za su tafi su je su ci gaba da karantarwa su kuma shine wannan daɗin rayuwarsu waɗanda suka je suka karantar suna da kwamishin ko ba su da shi su in suka je suka karantar suna da kwamishin ko ba su da shi don haka ba san iyaka abin da Allah wadda kake sarki tana da musu ba rigar su ba lallai mai kyau ba wanda ta ta wata abin nan ba a'a mai dai tsarki ce tunda ba da jasawa take nan a jikinsa don haka kwanciyar hankalinsu ya fi na wanda aka bashi sanata yana hayaniya da mutane yana ya ba da kuɗi fal anan ya gina masallaci anan ko na haram ko na haram ya yi nan ya yi nan ya yi nan ana ce ran kai daɗe ana bisa damuwar da take cikin zuciyarsa ta ninninka da wannan mutumin to saboda haka Allah maɗaukin sarki shi yake sa kwanciyar hankali kwanciyar hankali abin Allah maɗaukin sarki take wani akiru ya mulki yawa ama sannan ranar tashi alkiyawa za mu tashe shi makaho za mu tashe shi makaho amma me yasa za a tashe shi makaho saboda abin da Allah maɗaukin sarki na ya kawo na ayoyi ya yi kawo da kai kaman bai gansu ba ya kawo da kai kaman bai gansu ba don haka yanzu ma ba za a bar shi gansu ba da za a bushe gansu wani a cikin yamar kiyamati a'a ma za mu tashi su wato kenan makafi ranar tashi alkiyama to saboda haka kaga kenan wato kenan akwai rikici sosai a nan gurin Allah madaukakin sarki ce za a tashe su makafi amma a wani guri Allah madaukakin sarki ya ce za a same su masu ido yawa a mina ne Allah madaukakin sarki ki ta eh yawa ne akwai ayan da maɗau Allah maɗaukakin take ce kafirai za su ga abin da yake za a ra'al mujrimunan nara wa zannu annahum mawaqi oha mujrimai za su ga wuta nan Allah ya ce za su ga wuta makafin yana gani can kuma sai Allah maɗaukakin ce yau na shi yawmal qiyamati a'ama kenan akwai tanaqudun mala na illa sukuta laha an ce za a tashe su makafi an ce za su ga wuta kaga mai son suka alkurani sai ce kaga wani ta wuce wa munade to saboda haka malamai sai suka ce a'a mawakif ne tashin alkiyama za a yi tafiya za a yi zaman ya kai za kai zaman shekara nawa eh hamsin ko eh hamsin na alfa sana haka ne kwamin ne yawwa to mawkif mawkif ne akwai inda za a tashi mutum ya ga abin da ake faruwa don ya ga kafin a zo kansa akwai inda za a ba shi dama a bude idan ya ga wannan ga laifinsa ga abin da aka masa wannan ga laifinsa ga abin da saboda zuciyarsa da kare kafin a iso masa wanda shi ma nau'i ne na azabtarwa na azabta kamar misali yan bashi da makami da sarrafa mutane su zo sa wannan su masa walakanci su masa walakanci su harbe wannan su kira shi su masa wulakanci su masa wulakanci su harbe kai kafin a zo kanka ka shiga ka shiga cikin azaba to za a yi hakan nan sannan kuma akwai inda za a shiga wutar ko kuma farkon tashi ma farko farkon tashi daga kabari za a rufe ido su ba za su gani ba saboda ba za su san ina za su yi ba ba da fa su iya gudu ba amma ba da abar su ma su ga inda za su tafi ba ta haka Allah ce wala hashuruhum yawmal qiyamati kenan inda hashari ne lokacin tashi za su tashi suna makafi amma in an je ayi gumurzu ayi gumurzu ala lahira an fara maganar azaba sai a bude musu idan su ga azabar wata kenan da idan su to saboda haka babu tanakudi tsakanin wayannan ayoyi wala shuru yawmal qiyamati a'ama za mu tashe su ranar tashi kiyama suna makafi to mu ji magana قال رب لم حشرتني أعمي وقد كنت بصيرا
dan adam zai karfi hali a wannan lokacin zai ce rabbi ya ubangiji na lima hasharta ni ama me yasa ka tashe ni makaho ya za a yi ka tashe ni makaho wa qad kuntu basirin alhali da na kasance wato kenan mai gani dan adam zai samu karfin hali kuma za a bashi saboda rana ce ta adalci Allah maɗaukacin ta wala zulum rabbika wala zulum rabbuka eh ahadan ko Allah ubangiji ba zai zalunci kowa ba za a ba da dama kowa ya faɗa abin da yake so a daidai wannan lokacin amma akwai lokacin da wala yuzanu lahum fa ya'taziruna eh uzuri ba lalle ne a karbe shi ba tunda ba gurin karɓar uzuri amma in kana da wani abu da zaka faɗa da haƙƙi za a faɗa yace ya ubangiji dan me ka tashe ni makafa alhali ni da na kasance a duniya ina gani to Allah zai bashi amsa قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسي
Allah maɗaukaki sarki ya ce kala sai a ce musu sai Allah ya ce musu kazalika tilka ayatuna Allah zai ce musu kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka wa nasita ha ai ma'ana fa aratta anha sai ka mance da su da Allah mance da shi sharar da shi ai ba ya nuna baka san abin bane ka san abin kace ai mance da shi ko yawwa ka san abin kace a sharar da shi to ayoyinmu sun zo ka sharar da su wa'yanda suka gaya maka gaskiya ba ka yi da gaskiyar ba sai ka bi abin da zuciyarka take so ga daidai din tabbas haka yake a cikin alkur'ani tabbas haka yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka sharar da su ka je ka kama wani abu daban wanda ranka yake so kace shine daidai a gurin don haka kazalika da yawan tunsa hakan ne yau kai ma za a manta da kai za a manta da kai idan Allah maɗaukakin sarki Allah yana mantuwa to sai ce za a manta da kai to in Allah ce za a manta da kai wato kenan ka tsorace wannan mantawa ka tsorace wannan manta Allah baya mantuwa amma ya ce aje a kai shi inda za a manta shi wala akwai matsala an ba da tarihi cewa wata rana sarkin Kano Bayero ya fito daga gurin sallar idi wani ya masa saurayi matashi yaro matashi ya masa sauran kai sai ce aje a aje masa shi aka je aka aje shi bayan an aje shi a kurkuku yana nan akwai wanda isa ya zagurin sarki ya ce ranka ya daɗe mutumin nan ba shi kuma ya manta ya manta kamar da yadda nake je na ban zan iya tunarwa aka ce sai bayan shekara arba'in tukun sannan ya je yanzu yana na misali in kahira mutu yana shekara ɗan ishirin da biyar tunda bai auren fari ba yana ɗan shekara ishirin da biyar aka kai shi kurkuku yanzu bayan shekara arba'in yana da shekara nawa sittin da biyar ko haka ne sittin ko har da biyar ko sittin da biyar ya je ana irin firin ɗin mutanen nan sai aka ce ga ajiyar kafa ya kira shi ya ce masa kaya aka yi ce gashi gashi gashi ya ce to kai haƙuri da Allah ka yafi wuce Allah ba zan yafe ba Allah ba zan yafe ba ka sa yanzu a yanka ne ba zan yafe ba so da ana yau karga ta kare to yanzu idan ba yara zai mance da kai shekara arba'in eh ba shi ne ba yaron ba ba ina son bai ja ado bayero ko yau shi ne ɗai ado bayero idan zai iya mance da kai a kurkuku na shekara arba'in to sai allah waɗa bai zarge ce a mance da kai to shi kuma na shekara nawa zai zama to ka gani to allah sauka allah saka mu shiga wannan aka ce kamar haka a tatka ayatuna ayoyin mu suka zo maka sai ka ce sharar da ita kawai ka ce a mance da ita kawai ka shi'ar da ita ka mance da ita to haka kai ma za a manta da kai a sakamakon mantawa da ayoyin Allah barkatu sai don haka idan mutum ma aka karanta masa aya ya gaba zai iya aiki da ita ba to ya nika wuya ya kuma nuna gajiyawarsa ya nuna shi ne mai gaza shi kenan sai a wuce layi ya fi akan ya taurin kai ya nuna ko ba haka ba ko kuma ya mata tawili don ta bi son zuciyarsa to duk wannan ba shi da wani amfani gara ka yarda haka Allah ya ce kai ne ne ka gaza kuka ne ko na ta babu misali da wani yaro da wani yaro dan shekara da fi ina ji shida ko bakwai ba a madina na fito a cikin maharami na ga yaro da shan tawa na ce masa a'a ba an ce a haramin madina ba a haramun ne a sha tawa ba sai ce la ilaha illallah sai ce da sai ce ba kaga ya yarda cewa ba abu ne mai kyau ba na ji yaran da ɗan bangladesh ya ƙulu na ina tadikina haramun fi haramin lahi sai ce la ilaha illallah sai ce da sai jefar wannan abin da ne ido na nasu kudu to da ya tsada cewa zai tawili ba ai kaza kaza ina aya ina hadisi kaga sai zama matsala amma ya yadda laifi ne ya yadda kuma gajiya ce wata kinan irin tasa to Allah ya sauka to mu je وكذلك نجزي من أصرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقي
Allah ya ce wa kazalika kamar yadda muka mance da wanda ya kau da kai ga barin gaskiya ga ayoyinmu sai ya kau da kai yaki sai mu ce a manta da shi mantawar Allah Allah ya kiyashe mu da ita Allah zai ce to kamar hakan nan kuma najizi za mu sakamta ma dukkan man asrafa ko wanda ya wuce gona da iri wanda ya wuce gona da iri hausawa suka ce an baka iri gyada za a shuka a tafi gonar wata tsamiya da ka je sai ka wuce gonar sai ka tafi can wata gona ka je ka taɓa gyada don Allah mai kai ka wuce gona da iri ko inda aka ce ka je ka shuka sai ka wuce da irin wata gona da ka je ka shuka ta da Allah ba shiri da ta mutum yayi ba to kamar haka nan addini abinda aka ce ka yi sai ka je kai wani abu daban dala ba shiri ta kai ba mu duba wani abu a hankalci annabi sallallahu alaihi ya ce ga yanda za a yi kai kuma kace a ga yanda za ka yi Allah wa dukkan sarki ya ce ga yanda za a yi kai kuma kace a ga yanda za ka yi to da ka je kai yin da Allah ba kauce gona da iri ba yanzu idan Allah wa dukkan sarki ya mance da kai saboda ka wuce gona da iri me kake tsammani wa kazalika najzi man asrafa haka Allah ya ce haka da duk wanda ya israfi israfi kuma shine ne wuce gona da iri ka wuce da iri gona ka je ka shuka a wani wuri daban to Allah madaukakin sarki in a rayuwar duniya ne kai da mai gyadar amma in a addini ne Allah madaukakin sarki ce zai yi sakamako akan wannan kazalika najzi man asrafa haka za mu wanda ya wuce gona da iri wannan aya ta sauka akan asalinta akan kafirai ne kafirai sun wuce gona da iri ga abin da Allah ya ce a yi ga abin da suke yi daban to idan ka ga musulmi yana yin irin wancan to ai kaga yayi abin da shi ba don sa aka ce ba arne shi bai yadda da Allah ba bai yadda da haka yana yin abin da ya gada ba aka ce ya wuce gona da iri to kai ma musulmi sai ka zo kana yin abin da ka gada ma to kaga kai ma wucewa gona da iri ana tsorace maka kar ta zama ta shafe ka وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآياتنا wanda bai imani wato kenan da ayoyinmu ba ko da ayoyin ubangijinsa ba walam yu'min bi ayati rabbih bai imani da ayoyin ubangijinsa ba wal azabul akhirah lalle tabbas azabar da Allah madaukakin sarki ya tanada ta alahira ashaddu ita fi tsanani ita fi tsanani nan kaman wato kenan yana so a ja hankalinmu ne idan na bi Allah zan haɗu da matsala ko za a zage ni ko za a dake ni ko za a harbe ni ko za a mun kaza kaga matsala ce ko za a raba ni da matata ko za a raba ni da jari na ko za a yi dismissal dina a gurin aiki ko wani abu makamancin wannan to ai kaga azaba ne to idan na bi su kuma akan saban Allah to sai Allah ce azabullahi wal azabul akhirati ashadd to fa azabar ranar lahira to tafi tsanani tafi tsanani sadaka gara kai hakuri da ta duniya ba ku ga mutanen fir'auna ba suka ce in dai dan duniyan ne mun hakura ka je ka mana duk abin da za ka yi inna mataqadi hadi hayatid dunya sadaka suka ce wallahu khairu wa abqa ko dan haka sun fi son su samu sakamakon Allah madaukakin sarki sai suka hakura su sha azabar duniyar lokacin da aka kawo kubai bin adi aka gicciye shi a jikin ice namansa ake yanka da wuka a yanko tsoka a jikinsa aka ce wasa atuhibbu an yakuna muhammadan fi makamika wa anta saliman mu'afan fi ahalik za ka so a ce muhammadu ne yanzu yake na muke yankan namansa kai kuma kana gida hankalinka a kwance sai ce har abada haka ake yanka naman jikinsa a sake yankowa a gaya masa bakar magana a sake yankowa ana a gaya masa abin bakar magana gobe bin adi amma ya fahimci cewa wannan iyaka na duniya ne don haka gare ya ji na duniyar akan wato kenan ta lahira ko yace walastu ubali hina uqtal muslima ala ayi jalbin kana lillahi masra'i wa zalika fi zati ilahi wa in wa in yasha yubarik ala al-awsali shilwa mumazzai yace duk wannan abin da za a mun a duniya ne ban damu ba in Allah ya ga dama wannan fatatawa da ake yankowa da naman nawa da ake yankowa sai ya sa masa albarka haka kuma Allah madaukakin sarki yayi ya sa masa wata kinan albarkar don haka azabul akhirati ashaddu azaban da za a haɗu da ita ranar lahira ita tafi tsanani wa abaka kuma ita tafi wanzuwa yanzu ku bai yana shan wannan azabar yanzu mutanen fir'auna suna shan wannan azabar amma a a mutanen sahara ta fir'auna nake ne wanda yace zai zai zai wanda yace la usalli bannakum fi juz'in nakaliba wannan mu'minan da suka yi imani sai ya ce zai soke su ya yanke kafa su ya yanke hannun sunna yanzu suna jin ciwon wannan yankewan da abin babu amma shi kansa fir'auna allah maɗaukakin sarki ya ce yana nan ana azabtar da shi har duniya ta nade ko ya gudu kama ku yamar kyamata fa aure da humunar sannan ranar lahira kai sai sa su a cikin wata su wuce gaba ya bi su to yanzu wanne ne ya fi wanzuwa yanzu dai aka ce annaru yuradu da alaiha guduwa mu ashiya ko kullum suna shan azaba sannan ran tashi kiyama kuma su tafi cikin babba wacce tafi wanzuwa to saboda haka mu yi hakuri mu bi Allah mu ɗauki sarki a mu hakuri da azabar duniya to azabar Allah ta lahira ta fi tsanani kuma ta fi wanzuwa amma ta duniya temporary eh just temporary to mu je أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهي anan Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin tarihi ne karni karni sun wuce ko wayannan al'umma sun rayu sun tafi wayannan sun tafi sun rayu ai sun rayu sun tafi wannan sun rayu sun tafi yanzu an zo kan zamanin annabi sallama ana musu wa'azi kuma ba su yadda ba allah maɗaukaki ta ce ba su da ke wa'azi ba ai kafin su waɗansu zo sun tafi ko awalam ya hadi lahum ko afalam ya hadi lahum kam alakna min qabli min alquruni su har yanzu ba su fahimci cewa kafin su karni karni karni da yawa mun halakar da su ba kuma ma wa'ansu daga cikin su yamsho da fi masaki ne suna tafiya cikin gidajen su gidajen mutanen da za su sa cika wani gurin adawa ne saboda ai athar ɗinsu har yanzu yana nan nan gidajen samudawa ne nan mutanen tubba'i ne nan bi'irin mu'attala ne wanda duk Allah madaukaki suke ambaci sunansu a cikin alkur'ani tun mutanen da ga mutanen aika wanda in kana tafiya daga nan zuwa azare a cikin inuwa kake tafiya sai da dan jifa-jifa ne za ka ga rana ta dan bullo saboda rukuki da suke cikinsa kullum a cikin inuwa suke amma yau ina suke ga basa na amma ga traces ɗinsu mun ga alama ko yawwa irin da mala aliyu yake jan hankalin mutace ba a nesa ba ga makera babu kowa sai fakura ko to irin wannan guraren ne dandalinsu na cin abinci babu kowa sai kumarci haka kenan an gama da su ba su babu dalilin su dan in ka je jejin gadakan nan akwai dutse inda da mutanen gadaka suke kan dutse tun zamanin lokacin har da gurbin masallaci da gidaje har da gidan sarki da dakunan matan sarki ni na gani da ido na anan jejin gadaka na hau kan dutse na gani kafin suka sauko wato kenan kasa can jikin garin malayako za ka ga duk irin waɗannan abubuwa to yu ba su ga waɗannan ba yamshi na fi masaki ne suna tafiya a cikin wato kyanin gidajensu ya kamata in sun gani sun san yadda waɗancan mutanen suka tafi su ma za su tafi in na fi zalika lalle tabbas a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi amma li ulil nuha ga mutanen da suke da hankali wanda ke da hankali shi ke daukan aya kan wuce ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما لكان لزاما وأجل مسمى
الله مدوك تركيتي ولولا كلمة إلا بعد وتا كلمة haka ne min rabbika daga ubangijinka da ta riga sabaka ta riga ta gabata ba Allah ya yi wata magana ba don wannan magana da ya yi ba magana ta riga ta abina lakana li zaman wallahi da ya kasance lazimi a kansu Allah ya zartar da su yanzu amma Allah madaukakin sarki ya yi wata magana ya ce sai ranar lahira zai kama su to ya riga ya furta haka ne walaula ajalin musamman inda ba ran ajali wanda Allah ya ambata ba kalmar ita ce abin da Allah ya ambata ajalin kuma shine tashin alkiyama inda ba dan Allah madaukakin sarki ya ce sai ranar tashin alkiyama zai bar mutane sai abin da suke sai ranar tashin alkiyama zai kama su ba ko lakana lizama da azabar ta kasance lazimi wato kina akan su tun yanzu tun anan gidan bidiyar halakata da ya ce akwai tagadim wata akira saboda daga cikin asalib na alkur'ani na balaga safa da ke kira at-taqdim wa at-ta'khir yau asalin sa shine walau la ajalul musamman inda ba dan ajali wanda Allah madaukakin sarki ya ambace shi ba wa kalimatun sabaqat da kuma kalmar da ta riga ta gabaci lokacin da aka sa ajalin to lakana li zaman da ya kasance yanzu azaba ta zama tilas a kansu sun riga sun yi laifin da da Allah zai iya kama su da wannan laifin to amma Allah riga ya ya ce ba zai kama su sai bayan tashi kiyama to shi yasa kake ganin azaba ba ta zo ba dan adam zai abin da ya ga dama a duniyar nan amma Allah ba dauki take ce sai in sun yi akwai ranar da zai kama su kuma Allah yana da hakuri don babu wanda ya fi Allah madaukakin sarki hakuri saboda haka shi yasa kar kai ka yadda ku zama cikin ka zama cikin waɗanda wai suka suka ɗauki wannan shiru ɗin da Allah ya kaman babu komai ne a'a akwai komai to da ka karka da ranar da za a je ana neman komai ɗin a samu komai kai a wurinka to mu ji Allah
fasbir ala ma yaqu
karanta fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهر لعلك ترضي
مفسرة سما سما توبة توبة الله ودك الله ودك إذا فاصبر kai hakuri ya muhammad kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu hakuri tunda Allah da kansa yake zai yi hakuri kuma aka ce mu ma ya koya mana ko to mu ma mu yi hakuri Allah ce fasbir ala ma yaquluna haka ne duk abin da kaji suna faɗa kai hakuri in kaji ana cewa kai hakuri ai an dan zalunce ka to haka mu'mini kullum yake in aka masa ba daidai ba aka ce sai yayi hakuri duk inda kaji an ce kai hakuri wato kenan akan wani hakkin ka ne aka ce kai hakuri da to kuma sai a ce kai hakuri in an ce kai hakuri to kai hakuri idan ba kai hakuri ba to baka da hakuri haka ne in ba kai hakuri ba to baka da hakuri malamin makar yana cewa mutane ba su da kirki sai su maka abin da ba su kyauta ba kuma sai a ce kai hakuri in kuma baka hakuri sai a ce baka da hakuri kuma baka da hakurin ana kana da hakurin da za ka yi hakuri ko to Allah maɗaukaki zarge ce ka yi haƙuri a kan abin da suke faɗa ga abin da zai taimaka maka wajen haƙuri wasabbi bi hamdi rabbika ka yi tasbihi da gode wa ubangijinka tasbihi a nan malamai da tafsiri tunda ba za mu dogon magana ba suka ce sallah ake ne ka yi sallah wajen gode wa ubangijinka kabla tulu ishamsi kafin fodowar rana wace sallah ke da sallan asuba aka ce kabla tulu ishamsi kafin fodowar rana wa qabla ghurubiha kuma kafin rana bata fadi kai sallah wace kenan la asar dai ko za asar qabla ghurubi shamsi kafin rana ta fadi kai sallah ita ce sallar la asar ko wa min ana al-layl sannan kuma in dare yayi kai sallah wace ake nufi isha'i barakallahu fi nafiya wa atrafan nahar da gefun yini yini gefensa ɗaya da gefensa ɗaya in an ce ɗarfi shine ƙarshe ko yawwa daga safe zuwa sha biyu gefe daya daga sha biyu zuwa faduwar rana to yanzu a farko a ƙarshen gefen farko wace sallah ce a ƙarshen gefe na biyu wace sallah ce mangariba ko ba ga ba eh mangariba kenan yanzu salloli nawa sun samu guda biyar to haka Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce la'allaka tarda idan kana haka nan Allah zai yarda da kai eh saboda haka da shi ake koyar mu to alhamdulillah ta mu da ita na o za a sake mai ta to to alhamdulillah sadakallahu alazim alhamdulillah akwai menene ni wallahi tallahi ban duba ta ba mutum barin sata aljihuna barin sata aljihuna zan duba har ka damu wani salamu alaikum malam ya bayani game da halaccin